إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وتبريكاته وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله إن خطبتنا اليوم تتناول بعضا من آداب وفضائل يوم الجمعة فيوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس وهو خير الأيام في الأسابيع كما ورد بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم الجمعة خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه قبض ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فيوم الجمعة يوم عظيم عيد مبارك للمسلمين في كل أسبوع يتعودون عليه يتكرر أسبوعيا هذا اليوم المبارك من أجل الإكثار من الأجر والثواب لكثرة ما فيه من الفضائل والنوائل العظيمة عباد الله إن في يوم الجمعة آداب استحب للمسلم أن يتقيد بها وأن وأن يتمثل بها أولا حسب ما ذكره يعني العلامة ابن القيم في زاد المعاد نلخص هذه الآداب قال استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم الجمعة أكثرهم علي صلاة ويستحب عباد الله الاغتسال في يوم الجمعة وهو من آكد السنن وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وإن كان الراجح أنه على الاستحباب ويستحب أيضا التطيب يوم الجمعة ومس الطيب والعطر يوم الجمعة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمس من الطيب وقد أرشد إلى ذلك ويستحب كذلك السواك في يوم الجمعة وله مزية على غيره من سائر الأيام ويستحب التبكير للصلاة هذه السنة المنسية التي أصبحت غريبة الآن تجد أكثر المساجد معطلة عن الناس لا يحضرها إلا إذا اقترب مجيء الإمام فالسنة أن المسجد مسجد الجامع يؤتى إليه مبكرا منذ الساعات الأولى من الصباح وكذلك عباد الله أن المسلم حينما يحضر المسجد يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حتى يخرج الإمام ومن السنة ومن الآداب في هذه الأيام عباد الله أن المسلم حينما يحضر ينصت للخطبة ويستمع إليها فإن السماع للخطبة واجبا كما أرشد الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فنهى عن البيع تنبيها للنهي بكل ما يكون شاغلا عن استماع إلى الخطبة واللغو في الخطبة آه، في سماع الخطبة واللغو عن سماع الخطبة يؤثر في سلب المسلم أجر الجمعة فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقول لصاحبه أنصت ف- فلا جمعة له عباد الله من مستحبات هذا اليوم العظيم قراءة سورة الفاتحة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك فمن قرأ سورة الكهف في هذا اليوم المبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه القراءة قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين كما أورده الإمام ابن القيم وبين أنه يجب أن يعني ال- يجب ينبغي يستحب للمسلم أن يتعهد قراءة هذه السورة في هذا اليوم المبارك عباد الله من السنن في هذا اليوم المبارك أن يلبس المسلم أحسن ثياب وجده ومن السنة أن يعتني المسلم بالعبادة في هذا اليوم المبارك صلاة وذكرا وقراءة للقرآن الكريم لأنه فيه ساعة لا يوافقها المسلم إلا استجيب له دعاءه وقد أبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة فاختلف العلماء في تحديدها على أقوال وهذا يدل أنه على المسلم أن يغتنم هذا اليوم بالعبادة والأذكار وكثرة قراءة القرآن وكثرة العبادات عباد الله من السنن في هذا اليوم صلاة أربع ركعات بعد الجمعة بعد خروج الإمام من المسجد أو بعد رجوع الم- بعد رجوع بعد الرجوع إلى البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات عباد الله من السنن في هذا اليوم الصدقة فللصدقة مزية مزية في هذا اليوم عن سائر الأيام والصدقة يعني في هذا اليوم بالنسبة إلى الأيام الأخرى كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى الشهور الأخرى والماشي إلى الخطبة بكل خطوة يخطوها له أجر سنة صيامها وقيامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير عباد الله إن هذا اليوم له فضائل عظيمة فالجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر فهذا اليوم يكفر صغائر الذنوب عباد الله إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أحد المسجد أن يصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله yau insha Allah yan uwa mu tana magana akan wannan wuni mai albarka wanda muke ciki wanda yau in mun lura za mu ga da dama musulmi suna gafala da ladubbuka na wannan wuni da kuma fadalolin da suke ciki wannan wuni manzo Allah ya ce mishi sayyidul ayyam shine shugaban wunin nika na sati manzo Allah ya ce mishi shine mafi alkhairin wunin da rana za ta huto mishi manzala sami ce mafi alkhairin wani nukanku ranar juma'a amma za mu ga da dama mutane suna sakaki akan lada da fadalar da ke cikin wannan wani nukan a wannan wurin ne aka halicci annabi adam kawai da manzo Allah ya bayyana a wannan wurin aka sashi aljanna a wannan wurin aka huddo shi daga aljanna a wannan wurin aka amshi rayuwar shi manzo Allah ya ce alqiyama ma ba ta tashi sai a wannan wurin ma'ana shi idan kaga wannan wurin ya zo ka sa ran ka aje shi ne na ƙarshe ka dage ka yi aiki na gari na ƙwarai shi yasa aka yawaita lada a cikin wannan wurin malamai suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a yi mishi salati a dinga yawan yi mishi salati a wannan wurin yanzu da dama mutum za ga wunin juma'a ya zo ya wuce bai wa manzan Allah salati ba wani a rayuwar shi ma gani yake kawai in an ce salati goma a lokacin zai zauna yawa manzan Allah salati ba ka zauna ba ka tsarkake kanka ka tinkari gabas ka dinga wa annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi salati manzo Allah ya ce mafi cancanta da ya ranar juma'a shine waɗanda suke yawan ta yi min salati wanda zai samu lada mai yawa na ranar juma'a ya ribanci ranar juma'a wanda ya fi yawan ta yi min salati kaga wannan nukta nukta ce mai mahimmancin gaske kuma salatin manzo Allah sallallahu alaihi shine salatin ibrahimiya wanda ya koyar shi zaka yi kuma hallo a inda ake yi kakkaje ka sanya shi a gurin da ba shi ake yi ba kenan a yawaita yi ma manzan Allah su asama salati manzan Allah ya ce ku yawaita yi mini salati a ranar juma'a da daren juma'a daren juma'a shine ranar alhamishi da daddare a ranar ta alhamishi da daddare wannan shine daren juma'a da kuma ranar juma'a manzan Allah ya ce a yawaita yi mini salati malamai sun ce kuma hallo an so sunna mu'akkada a yi wanka da niyyar juma'a na'am ka iya yin wankanka na tsafta amma a niyyarka ka sa za ka yi wanka ne domin wannan wani da niyyar juma'a wasu malamai suka ce domin ka yi sa niyyar zuwa sallar juma'a wasu malamai suka ce la da niyyar wani in ka yi guda biyun duka yayi da niyyar zuwa juma'a da niyyar kuma wunin juma'a ka yi wanka da wannan niyyar shine ake bukata daman wanka na ibada ta amimul jasadi bilma dukkanin jikinka ruwa ya same shi sannan a samu niyya sharaɗin wanka na ibada niyya kuma ruwa ya taɓa dukkanin jikinka idan ka yi arwalla tare da shi ka ƙara yin wani mustahabbi wannan shine wanka na ibada ruwa ya taɓa dukkanin jikinka ga niyya kuma ka yi da niyyar wannan wankan na ibada sannan kuma hallo ka yi arwalla a tare da shi a farkon wankan ne ko a ƙarshen wankan ne ko ka yi arwalla ka bar wanke ƙafa sai daga baya ka ƙara wankewa duka wannan sifofi ne sun zo kenan duk in za ka yi wanka ranar juma'a ka yi shi da niyyar ibada da aka shar'anta ma a wannan wuni wasu malamai suna ganin cewa ma wankan juma'a wajibi ne don ka san barin shi hatsari ne allah kiyaye sannan kuma ana so a ranar juma'a ka sanya turare ka sa shi da niyyar cewa za ka yi koyi da annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi kasancewa shi yana sanya turare a wannan wunin kuma yana umarni da a sanya turare a wannan wunin sannan kuma yin aswaki a wunin juma'a yana da muhimmanci kada ka yarda ka zo masallacin juma'a ka zo ranar juma'a ta zo baka yi aswaki ba malamai suke cewa kai duk sunan fitra idan sun taru a gare ka a ranar juma'a ana so ka yi izalarsu gashi na hamata ne gashi na gaban mutum ne a farce ne ya yi yawa ka yi ƙoƙarin izalarsa saboda ranar juma'a ana so mutum ya huto da naƙa da tsafta ta yadda zai zo tunkar wannan ibadan mai girman gaske sannan kuma hallo a ranar juma'a ana so a yi sammako a zo tun da wuri masallacin juma'a wanda babban musibar da muke ciki a yau in za ka ɗauki masallataya na juma'a a garin da magaram a yanzu za ka iya samun sama da masallaci hamsin amma kowane masallaci idan da za ka ta yi ƙarfe goma zai yi wahala ka je ka tarra mutane wannan musibar da muke ciki sunna ce ta manzo Allah a cikin gurba a cikin bakunta kowa ya shigaltu da duniya zai yi wahala kaga ana zowa masallaci wajajen ƙarfe tara wajajen ƙarfe goma domin raya wannan masallacin wanda a lokacin sahabbai in ka zo masallaci daga inda rana ta keto daga inda lokacin sallah ta wallaha ta zo in ka zo masallacin juma'a ina ji he ka nemi sau ka rasa to amma yanzu kuma muna cikin gurba muna cikin bakunta ga yawan masallatayyan Allah ya ba mu ni'ima ta masallatayya da kayan masallatayyan su yi yawa za ka ga in ka zo masallaci karhe tara karhe goma sau dai uku na horko zai wahala ka samu amma yanzu mun samu yawan masallatai amma kuma masallatai a attale duk kowa labari na duniya mai aka yi rasha mai ta yi amerika mai ta yi mai ya waru a can mai ya waru a can amma mu gyara kan mun ki gyarawa babu wanda zai tambaye ka labarin amerika ko rasha ba a tambaye ka ba kanka za a tambaya aikin da kai kaga ga matsalar mu wanda mun kashe sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana lada ta sammako da jijjiki zuwa ga masallacin juma'a Allah ya taimaka sannan kuma hallo ƴan uwa ana so idan mutum ya zo masallacin juma'a kafin zuwa liman ya shagalta da yawan yin salloli na nafila da kuma yawan yin azkari da kuma yawan karatun alkur'ani da yawan ta yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati har zuwa liman ya huto in liman ya huto sai mutum ya dakata ya saurari khutba domin khutba an shar'anta ta ne domin ta dinga raya mutane wani hatsari da musulmi suka afku a cikin wannan satin a yi ƙoƙarin a tattamna mushi a yi magana ne a kansu musamman abin da ya shahi aiki naka wanda yake wajibi a kanka ko kuma ya kamata ka yi a tantamna a kan wannan mawdu'at ɗin tun da yau inda ba dan khutba ba wallahi da akwai wanda ba ya zuwa makaranta a ɗan gurin khutban nan da yake ɗan tsinta abin da zai tsinta kullun shaidan yana riya mishi cewa a makaranta ba dole bane ba alhali in ka mutu ilimin nan shi ne za a ware tambayar ka akan shi baka isa baka huce a kabari sai an ma tambayoyi wane ne ubangiji ka baka iya bada amsa sai in ka yi karatu wane ne manzanka baka iya bada amsa sai ka yi karatu wa menene addinin ka baka isa baka bada amsa sai ka yi karatu kuma kowa ya yarda ya yi yaƙini da haka amma kawai shaidan ya ya bata wa mutane tunani Allah ke sannan kuma hallo ɗan uwa ana so a saurara a mai da hankali zuwa ga sauraron juma'a bal Allah maɗaukin sarki ya yi hani hannun kasuwanci ko makamanta haka daga an yi kira na sallah ta juma'a kiran sallah na juma'a na biyu wanda daga shi ake fara hutuba to Allah maɗaukin sarki ya yi hanin kasuwanci da duk wani abin da ya shagalta malamai suke cewa da Allah ya hani akan kasuwanci ya yi hani ne da duk abin da zai iya shagaltar da mutum akan saurara khutba idan aka wajibta ma saurara khutba ka san tabbas sallah ta juma'a wajibi ce sannan kuma yana daga cikin abin da ake so a kiyaye a wannan wunin yawan ta karatun karanta suratul kahf wanda manzala su muke cewa dukkanin mutumin da ya karanta suratul kahf a ranar juma'a Allah zai haskaka mishi wannan satin nashi tsakanin juma'a zuwa juma'a Allah zai haskaka mishi yani ba zai hada ba cikin hallaka ba zai hada ba cikin bata ba zai hada ba cikin musiba Allah zai kare shi ya haskaka mishi komai ya dinga gani tsakanin juma'a zuwa juma'a idan ka karanta suratul kahf ko dan wannan ya kamata mutum ya shiga makaranta kuma tana tsari ga dukkanin musibu da sharri daga cikinsu sharrin dajjal karanta suratul kahf a ranar juma'a kaga wannan suna ce mai mahimmancin gaske ya kamata kowa ya yi kokarin iya karatun suratul kaf in baka iya ba ka shiga makaranta a koya maka ranar juma'a ana so a dinga karanta suratul kaf suna ce mai girman gaske kuma kana da tsari a wannan satin kana da tsari a wannan satin idan ka karanta ta Allah taimaka sannan kuma hallo a ranar juma'a ana so mutum ya sanya mafi kyawun kayan da ke gare shi kai ya sanya kaya bushe-bushe wanda ba a tsare ba ya sa kaya nagari na kwarai na kirki sannan kuma a ranar juma'a manzan nasu mai ce da akwai wani lokaci wanda idan mutum ya yi daidai da wannan lokaci yana roƙon allah allah sai ya biya mashi bukatun shi amma manzan allah ya bar lokacin abu ɓoye me ake so a gare ka don ka yawaita aiki ka yawaita addu'a a ranar juma'a shi yasa malamai suke cewa ana so a yawaita yin addu'a a ranar juma'a wasu malamai suka ce tsakanin zaman liman da yake tsakanin hutubobi guda biyu wasu malamai suke ce kahin liman ya zo a masallacin juma'a wasu malamai suke ce da asuba wasu malamai suka ce bayan la'asar dab da magarba dukkaninsu dai yani kokarin malamai ne su bayyana lokaci kaza lokaci kaza shi yasa malamai suka ce abin da yayi yanda aka boye mana da yake kadar don mu yawaita aiki ita ma wannan sa'a an boye ta a cikin wunin juma'a dan ka yawaita ayyuka nagari na kwarai ka yawaita roƙon Allah duk da haka kuma hallo mutum ba laifi bane ba ya yi ƙoƙarin ribatan lokutukan da malamai suka bayyana amma kai ya yi asarar dai wunin da ya ta yi bayya yawaita addu'a bayya yawaita koma zuwa ga Allah bayya yawaita roƙon Allah maɗaukin sarki a ranar juma'a da akwai sunnar da manzan Allah ya sayar anta idan mutum ya sallaci sallar juma'a ya yi ƙoƙarin sallah ta raka'a guda hudu sawa'an bayan ya koma gida ne ko kuma bayan liman ya huta daga masallaci ko bayan ya koma gida ko bayan liman ya huta daga masallaci ya yi raka'a hudu wannan sunna ce ta sallah ta juma'a bayan sallar juma'a sannan kuma hallo malamai suke cewa an shar'anta yawaita sadaka da yawaita alkhairi a ranar juma'a yin sadaka da alkhairi a ranar juma'a game da sauran ranaku kamar ka yi sadaka a azumin ramadana a kan sauran watan nan kenan tana da fadala tana da daraja yin sadaka da alkhairi a ranar juma'a sannan mai zuwa juma'a duk taku ɗaya idan zai yi zuwa ga masallacin juma'a yana da lada na yara ya shekara guda ɗaya yana sallah kuma yana azumi haka manzo Allah ya bayyana duk taku ɗaya in kai zuwa juma'a kana da lada ta kayi raya shekara guda da azumi da kuma sallah qiyamul layl da dare kaga wannan fadala ce ta sallah ta juma'a Allah taimaka sannan kuma hallo ranar juma'a rana ce wadda take kankarewa bayi zunubi rana ce wanda Allah ya sanya ta mai kankare zunubi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin juma'a zuwa juma'a mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kaba'ir juma'a zuwa juma'a yana kankare ma mutum zaibe abinda muka faɗi dai Allah sai ya cikin mizanin hasanatu mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana sannan yan uwa kada mu mance da akwai sunnar da mutane suna ta gafala akan ta an shar'anta tahiyatul masjid mecece tahiyatul masjid duk lokacin da ka zo masallaci ka yi raka'a guda biyu ko da liman yana saman mimbari yana yin hutuba wannan an shar'anta wani lokaci mazala ya ga wani ya shigo masallaci kai tsaye ya zauna ya mazala ya ce tashi ka yi raka'a biyu tahiyatul masjid kada mun mance wannan sunna sunna ce mai mahimmancin gaske tahiyatul masjid duk lokacin da ka zo masallaci ka yi raka'an nan guda biyu Allah muna roƙonka Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah bayu ne a gare ka Allah mu bayu ne a gare ka ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka ya Allah ka maido da mu zuwa ga raya wannan wuni da ibada da yawaita ayyuka na alkhairi Allah ka sa mu yi gamdakatar da wannan lokacin da ka sanya shi a wannan lokacin mai albarka mu roƙe ka ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa a ƙasashenmu na musulmi gabaki ɗaya Allah ka kiyaye mana shugabanninmu Allah ka kiyaye mana shugabanninmu Allah ka kiyaye kasashen musulmi Allah ka maida makircin kafirai zuwa gare su Allah ka maida makircin kafirai zuwa gare su Allah ka ba mu dama bauta maka a wannan kasa da ka halatta mana Allah ka kadarta mana shiga aljanna Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah mu bayu ne a gare ka muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi muna roƙonka ya Allah Allah ka kare mu da dukkanin musibu na duniya da lahira Allah ka kare mu da dukkanin musibu na duniya da lahira aqimus salam